الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a tara ga watan zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan takwas shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am
ya dace kamar su ruwa ta fito cikin gida ko ci ya sayar da alba musu magani
wani misali kwari da yake cutarwa kamar irin kiyashi ko turuwa za a iya yin amfani da wata huda wadda za ta gama wadda ake wadda za ta kashe su kwarai da gaske ba laifi idan suna cutarwa iya hanyar da bai dace ba a bi domin gamawa da su shine azabtar da su da irin azaba ta Allah kamar yadda a da idan tururuwa ta addabi mutane ko kiyashi ko kwarfasa to akan ɗauko muri ma'ana toka mai zafi ta murhu sai a kawo sai a zuba musu to wannan baya dacewa azabtarwa da wuta abu ce wadda take banci ubangiji subhanahu wa ta'ala domin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa kada ku azabtar da wani da azaba da irin azabtarwa ta ubangiji kamar yadda aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda lokacin da mabiyan wannan shaidani abdullahi ibn saba al-yahudi wanda shi ne tushen ɗin shi'a domin shi ya kirkira shi'anci kuma daman shi'anci wuce gona da iri ne aka raba aka rabu da guzuma don a halbukar sana aka raba da san iyalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin cimma wata manufa shine lalata addini to wannan shine ya yi azarfafi azarfafin da ya wuce iyaka ya yi da'awar cewa aliyu allah ne aliyu dan abi dalib allah ya kara masa yadda ya wawure shi ya gudu ya yi hijira to mabiyansa rana ta farko aliyu da ya fito sai suka fada suka yi sujada suka kai gushi kasa ali ya ce subhanallah wannan menene suka ce ai kai allah ne aliyu ya ce musu ku tuba ku dawo suka ki dawowa rana ta biyu suka masa a rana ta uku da suka yi basu tuba ba aliyu dan abi dalib ya sanya aka yi rayu wuta ya ringa tura su ciki labari ya cin ma abdullahi dan abbas ya ce wallahi inda a ce na cin masa to ba zan bar shi bai azabtar da su da irin wannan azaba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa kada ku azabtar da wani da irin azaba ta ubangiji ita ce azaba ta wuta to don haka tururuwa ko kiyashi idan sun dami mutum lalle ba laifi ba ne irin koda ta fiya-fiya da abin da ya kama da haka a dan yayyafa musu amma kawo wuta a zuba musu wannan baya halatta na wai tambayar ɗan uwa yaya ake daidaita sahu na sallah yanda ake daidaita sahu na sallah kowa zai hada diddigensa da idan sansa da na ɗan uwansa kuma kafaɗarka da ɗan uwanka kenan ba tsinin yatsa wannan ba tsinin wato ba tsinin yatsa ba ne ba ake haɗawa a'a diddigenka ake buƙatar ka haɗa shi da na ɗan uwanka haka idan sau sannan kuma kafaɗarka ka jingina ta da ɗan uwanka wannan shine yanda ake daidaita sahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka yi umarni an gane ko shine ake fada istawu wa tarasu wa tarasu ma'ana ai iltaziqu shine ku hada jiki ma'ana ku ku dambari junan ku da juna kamar yadda gini ake hada junansa da juna to haka ake bukatar a sahu ya zamanto ka hada diddigenka da idan sanka da na dan uwanka kuma ka hada kafadarka da tashi wanda ya gabata babi ne na musamman a cikin darasin mu na sahihul bukhari tun a cikin kitabu sala sahabin da ya bayyana mana ga yanda suke daidaita sahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ɗayan mu yakan hada diddigensa da idan sansa da na dan uwarsa kuma ya hada kafatarsa da dan uwarsa shi ne sai yake mamaki yace a yau in kai famar yin haka sai kaga mutum yana janyewa yana zabura kamar jaki zai yi koli daga ka haɗa kafar ka sai ka ga ya janye to duk da cewa mu a irin yanayin nan akwai sauki akan haka wani in har kai masa haka sai ga cewa kamar shishigi ne a cikin addini to shi kuma abin da yake ka haɗa diddigen ka da idan sanka da na ɗan uwanka ka fadar ka ka haɗa ta da tashi wannan shine daidaita sauro kamar yadda ya tabbata a sunna kuma yin haka wajibi ne domin rashin daidaita sahu yakan janyo rabuwar kai tsakankanin jama'a ta mumine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum aw kama qala manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na cai dole ne ku daidaita sahu ko ku ki daidaita sahu Allah ya saba tsakankanin fuskokin ma'ana ya saba tsakanin zukatanku kamar yadda yake cikin wata riwaya ku ga ba ku gane ma juna matsalar kuma ta samu kai ne ta samu asali ne daga rashin daidaita sauro na'am irin zaman da kai shine baya halatta a ran juma'a a masallacin juma'a amma in ba ran juma'a bane a masallacin juma'a halatta ne mutum ya yi irin wannan zama zaman da ake kiran shi alhabuwa ko kuma alihtiba shine mutum ya zauna akan mazaunansa sannan ya kafa kafafuwansa an gane ko kuma galibi waɗanda suke yin wannan zama mutum yakan hada ya hannuwan shi haka haƙorinsa haka to wannan zama kwata-kwata baya halatta haramun ne a ran juma'a a masallacin juma'a saboda hikima game da hana wannan zama akwai hikimomi da dama duk wanda ya irin wannan zama ba ya da amincewa game da fitar iska sannan abu na biyu kasancewar wannan zama ko da ba a ran juma'a ba ne idan mutum izara ne kadai a jikinsa babu wani wando a ciki to baya halatta mutum ya yi wannan zama domin ana ji masa tsoron kwarewar al'aurarsa an gane ko ko da ba ran juma'a ba ne in dai zane ne ka ɗaura ka yi irin wannan zama baya halatta sannan abu na uku wasu ka ce wannan zama yakan janyo barci yakan janyo barci to kaga an zo a ran juma'a kwa sahu ake buƙatar a daidaita ɗaya bayan ɗaya idan ka zo juma'a a farko sahu za ka je na gaba a zo a daidaita sahu na biyu a daidaita na uku har a kai ƙarshe to irin wannan in yana samuwa kaga mutum zai tashi yana ketar jama'a wannan kuma akwai cutarwa wani nau'i ne wanda yake da cutarwa ta haka shari'a ta hana irin wannan zama a ranar juma'a a masallacin juma'a na'am wani kamar wani lokaci in an samu kamar wayanda suke ta danki in ana so labari gare su ana hada waya da batirin mota a ƙasar in dai abu ne ya shafi wuta baya halatta ko kuran ne kuran ai wuta ne ya ke faɗa a hausa wuta ake kiran shi azaba in dai ta wuta ce ba ta halatta kwata-kwata haramun ne ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bunci kansa game da azabtarwa wadda suke ta wuta da haka manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya hane mu asalin kuran wuta ne an gane ko duk abin da yake wuta baya halatta a azabtar da mutum darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul kafala mun tsaya karshen babi na hudu baban da ke bayani game da kariya da aka ba abubakar Allah ya kara masa yadda a zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda kuma aka kulla wato ita wannan kariya da aka ba shi wanda bayanin ya gabata aisha allah ya kara mata yadda kamar yadda malam ya zo da hadisinta a ƙarƙashin baban wanda take ba mu labarin cewa a lokacin da aka jarrabi musulmi musulmin farko a birnin makka tsanani ya yi tsanani tsangwama da musgunawa ta kai bango game da su a sababin sun yarda da ubangiji subhanahu wata'ala a matsayin shi kadai ne abin bautar su kuma suka gasgata manzan da ya turo musu a lokacin nan take faɗa mahaifinta abubakar allah ya kara masa yadda sai ya fita da nihin yin hijira zuwa ƙasar habasha lokacin da ya isa wani wuri da ake kiransa da sunan barkul gamat barkul gimat a lokacin da ya isa wannan gu barkul gimat wato akwai wani shugaban wannan yanki wanda ake kiran shi ibnu da ginna da ya haɗu da ababakar allah ya kara masa yadda sai yake masa tambaya ya ce aina turidu ya ababakar ina kake nihin tafiya ya ababakar abubakar allah yadda da shi sai ya faɗa masa da cewa a karajani ƙauri ya ce jama'ata ne suka fitar da ni daga mahaifata don haka ba ana uridu an asiha fil ardi wa a'abu da rabbi ya ce ni ina nihin na tafi ban ƙasa na shiga duniya in je inda zan samu sakewa domin na ci gaba da bautar ubangiji na wannan haka ne kamar yadda bayani ya gabata in wuri ya maka kunci ba ka da sakewa ba ka da walwala musamman game da abin da ya shafi lamarin addini to a nan ya zama wajibi a kan ka kai hijira ka je inda za ka samu sakewa ka bauta ma ubangijinka kamar yadda mun yi bayani a baya hijira wajibi ce ga duk mutumin da ya musulunta abun da baya iya bayyanar da addininsa kuma ba ta yankewa har zuwa kiyama ci gaba da zama a inda mutum baya da ikon bayyanar da addininsa bayan ya musulunta to wannan yana daga cikin abin da ke zubar da aikin bawa da haka ubangiji ta'ala ya yi kashi da barazana game da wutar jahannama ga duk waɗanda suna da ikon da za su yi hijira suka ƙi yin hijira suka ci gaba da zama a inda ba sa iya bayyanar da addininsu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا to da haka a nan abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce masa fa'ana uridu an asiha fil ardi wa a'abu da rabbi ya ce ni ina nihin in tafi ban ƙasa in je in samu inda zan saki in sarara domin in ci gaba da bautar ubangiji na a lokacin nan ibnu daginna ya ce inna mislaka la ya kruju wa la yukraj ya ce mutum kamar ka ya ababakar a karin kansa bai dace ba a ce ya fita daga mahaifarsa kuma bai dace ba wato a fitar da shi to shine sai ya zano dalilan da suke nuna cewa bai dace ba a ce abubakar allah ya kara masa yadda ya kaudace ma mahaifarsa makka kuma bai dace ba a ce da karfin tsiya an fitar da shi shine ya ce masa fa innaka taksibul ma'aduma ya ce domin kana nema saboda wanda bashi ma'ana duk sana'ar da kake kana sana'a ne domin ka biya bukatun wanda baya da halin biyan bukatunsa wata silur rahima kuma kana sadar da zumunta domin kafin musulunci ma sadar da zumunta abu ce mai matukar mahimmanci a cikin larabawa a jahiliya domin musulunci da ya zo ba komai ba musulunci ya sanya kafa ya shure na jahiliya duk wani abu mai kyau musulunci kara tabbatar da shi yayi wanda ba ya da kyau bara gurbi shine musulunci yake sanya kafa ya shure yace masa kuma wa tahmilul kalla kana daukan nauyin jama'a ma'ana kakan dauki nauyin jama'a duk wanda baya iya daukan nauyin kansa kakan dauki nauyinsa wa taqri dhaifa sannan kuma kana ma baƙo gara ka bashi masauki ka bashi ci da sha wata ino ala nawa'ibil haqqi kuma kana taimaka ma jama'a akan musibu na gaskiya duk wanda musiba ta same shi kakan taimaka masa sai yace masa wa ana laka jaru yace dan haka ni zan baka tsaro da kariya kar wanda ya taba ka yace mu koma a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda ya karbi shawarar wannan mutum da ya ce masa ya koma shi zai ba shi tsaro da kariya ya sanya shi gaba ya labta shi ma ya haura kunsa suka koma da abubakar a lokacin da suka koma abubakar shi wannan ibnu da ginna ya yawuta a cikin manya-manyan kafiran ƙurashawa ya ce da su lalle mutum tamkar abubakar bai dace ba a ce an fitar da shi daga mahaifarsa kuma a karan kansa bai dace ba a ce ya fita ya zano irin waɗannan ɗabi'u da halaye na ƙwarai wanda abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya siffanta da su sai yake faɗa ga kafiran shawa sai yake cewa kusan da cewa ni na ba abubakar kariya kada wanda ya tsangwame shi kada wanda ya taɓa shi a bashi ya ci gaba da bautar ubangijinsa me za a yi a lokacin nan kafiran ƙuraishawa suka yadda suka amince da wannan kariya da ibn daginna wato ya ba abubakar allah ya kara masa yadda sai dai suka masa sharaɗi suka ce sharaɗinmu shine falya a gudu rabba hufi da rahi faɗa ma abubakar ce da shi ya ci gaba da bautar ubangijinsa amma a cikin gidansa kada ya fito waje falyusalli wal yaqra ma sha'a wa la yuhdina bidhalik yayi sallolinsa ya karanta littafin da manzansa ya zo masa da shi a cikin gidansa amma kada ya fito waje ya bayyana kada ya cutar da mu suka ce wala yasta'lin bi kada ya bayyanar da wannan sallar tashi da karatunsa mecece illa sai suka ce fa inna qad khashina an yaftina abna'ana wa nisa'ana tsoro muke ya fitinci wato ƴaƴanmu da matanmu in har aka bar shi yana bayyanar da karatunsa yana bayyanar da sallolinsa suka ce to zai fitinci ƴaƴanmu da matanmu a lokacin nan ibnu daginna ya faɗa ga abubakar sharaɗin da Qurayshawa suka yi na cewa ya zauna a gida ya yi ibadarsa kada ya fito waje ya bayyana abubakar Allah ya kara masa yadda ya yadda da haka ya amince bayan an samu wasu kwanuka tafiya ta yi tafiya abubakar Allah ya kara masa yadda sai al'amari ya bayyana gare shi ya ga cewa kai a yanzu fa ya kai matsayin ya dace a ce ya fito balbalin gidansa ya gina masallaci abinda ake nihi da alfina a nan shine kofar gida domin lafazin alfina a larauci na daukan balbali na cikin gida kamar yadda tsarin gine-ginenmu a yau yake sannan kuma akwai balbali wanda yake kofar gida kenan to abubakar allah ya kara masa yadda a kofar gidansa ne ya gina masallaci a lokacin nan ya fito cikin wannan masallaci nashi yake sallah yana karanta alkur'ani shine yace fa yatakassafu alaihi nisa'ul mushrikina wa abna'uhum ya'jabuna wa yanzuruna ilayhi a lokacin da abubakar Allah ya kara masa yadda ya fara fitowa kofar gida na sallah na bayyanar da karatun alkur'ani matan mushrikai da 'ya'yansu sai su zo su yi ca akan abubakar suna kallonsa suna mamaki game da wannan ibada da yake abin yana kayatar da su shi ne aisha ta ce mana wa kana abubakar radiyallahu anhu rajulan bakka la yamliku dam'ahu hina yaqra'u al-qur'an abubakar ko Allah ya kara masa yadda halayyarsa da ɗabi'arsa mutum ne mai yawan kuka baya iya mallakar hawayensa a lokacin da yake karanta alkur'ani da zaran ya karanta ya fara karatun alkur'ani to idanunsa sukan zubar da hawaye an gane ko sifa ta muminai masu cikakken imani kamar yadda Allah ya siffanta su innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun saboda zuciya sai in ta saduda ta karbi wannan sako sannan idanu suke zubar da hawaye kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa alam ya ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa qala alaihim al amru fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun to dan haka irin yanda zuciyar abubakar Allah ya kara mata yadda take da kai matuka a wajen karban wannan sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da kaskata ubangijinsa don haka da zaran ya fara karanta alkur'ani zuciyarsa sai ta ƙara lausasa idanunsa sai su yi ta zubar da hawaye fitowar da abubakar Allah ya ƙara masa yadda da yi yana bayyanar da karatun alkur'ani da sallolinsa abin sai ya firgitar da kafiran ƙuraishawa take yanke fa arsalu ila ibn daginna suka aika ma ibn daginna suka ce maza ya zo ta zama bata same shi ba a lokacin da ya zo suka ce masa inna kunna ajarna ababakarin ala an ya abu da rabbahu fi darihi suka ce sharadi muka yi da kai cewa abubakar za mu amintar da shi za mu ba shi tsaro da kariya kamar yadda ka ba shi ba zan mu bar wani ya tsangwame shi sharaɗin da muka yi da kai cewa ya zauna a gidansa ya yi sallolinsa a cikin gida ya karanta alkur'ani a cikin gida kada ya fito waje suka ce wa inna hujawar babali wannan sharaɗi da muka yi to ya ƙetare iyaka yanzu ya fito balbalin ƙofar gidansa ya gina masallaci nan yake sallah nan yake karatun alkur'ani suka ce wa kada kashina an ya fitina abna ana wani sa'ana tsoro muke ya fitinci matanmu da 'ya'yanmu don haka fa'atihi ima zaka je gunsa fa in ahabba an ya tasira ala an ya abu da rabbahu fi darihi fa'al in har ya yadda ya amince zai takaita akan bauta ma ubangijinsa a cikin gidansa kamar yadda muka yi sharadi da shi a farko fa'ala suka ce ya ci gaba da yi wa in aba in kwa yaƙi ya nace illa an yi uli na zari sai ya bayyanar da wannan ibada tashi suka ce fasalhu an yi rubda ilaika zimmatak ce da shi ya dawo maka da alkawalinka wato na kariya da amintarwa da ka bashi to ce ya dawo maka daga yau suka ce fa inna karihina an nukfiraka suka ce mu muna kyamar a ce mun warware maka alkawari kai ka zo ka kulla alkawari da mu cewa mu amintar da shi muka yadda muka amince to bai dace ba a ce wannan alkawari da muka yi da kai mun warware shi kaga yanda a jahiliya ma yanda suke da kokarin cika alkawari suna kyamar a ce a matsayinsu sun warware masa alkawari don haka suka ce walasna mu kirri na listilan mu ba mu zamanto ba masu yadda da wannan bayyanar da ibadarsa da yake ba mu yarda ba ba mu amince ba aisha allah ya kara mata yadda take faɗa cewa ibnu da ginna a lokacin nan sai ya jema ababakar faƙala sai ya ce qad alimta alladhi aqadtu laka alayhi tabbas ya ababakar kayi sanin abin da na kulla alkawali saboda kai a kansa na cewa kada a tsangwame ka a amintar da kai amma da sharaɗin ka zauna a gida kai sallah kai karatun alkur'anin ka a gida ya ce ma ababakar fa'in ma an taka tasira ala zalik ko ka taƙaita a kan yadda muka yi da kai wa in ma an tarudda ilayya zimmati ko kuma ka dawo min da alkawari na ma'ana wannan kariya da na baka ka dawo min da ita yanzu sai yace fa inni la uhibbu an tasma'a al-arabu anni ukhbirtu fi rajulin aqattu lahu yace ni yace bana so bana kaunar cewa larabawa su ji labarin cewa an warware mun alkawari game da wani mutum da na kulla alkawari saboda shi cewa a amintar da shi a bashi kariya yace wallahi bana so a ce larabawa yau su ji labarin cewa an warware mun wannan alkawari a matsayina na shugaba a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya ce masa fa inni aruddu ilayka jiwarak wato a lokacin nan kenan abubakar Allah ya kara masa yadda yake faɗa masa fa inni aruddu ilayka jiwarak wa arda bi jiwarillahi yace lalle zan dawo maka da kariya da tsaro da ka bani yace kuma ni na yarda na amince na gabusu da wato kariya ta ubangiji subhanahu wata'ala shine aisha ta ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma izin bi makka a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuna birnin makka an gane ko domin a lokacin ana birnin makka ne mumine suka haɗu da matsin lamba matsin lamba da ya kai matuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya baya da ikon da zai ba su kariya ya hana a tsangwame su to shine a lokacin nan wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa ma muminai cewa tabbas an nuna mu gidan hijirarku ma'ana garin da za ku kaure zuwa garin shi ubangiji na ya nuna mu maza Allah ya ce na ganta ƙasa ce wadda take sabka ma'ana ƙasa ce wadda take ta manda an gane ko ƙasa wadda take da gishiri-gishiri ita ce ake kira da sabiha ko kace sabaha wanda galibi kuma garin da ya kasance kusa da teku shine yake samun irin wannan yanayi Allah ya ce za ta nakli kuma ƙasa ce ma'abuciyar da binnai baina labatai kuma tana tsakankanin laba biyu in aka ce laba kamar yadda muka yi bayani a baya ita ce ƙasa wadda take shimfiɗa da tsakon kwani duk ƙasar da take da tsakuwa ita ce ake kira laba ko kuma ka kiraye ta harra kamar yadda ita madina tana tsakankanin laba biyu akwai laba sharkiya akwai laba garbiya a lokacin nan duk wanda yake da nihin yin hijira sai hijira zuwa birnin madina lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ba su wannan labari cewa ubangijinsa ya nuna masa kasar da za su yi hijira a lokacin nan wasu daga cikin waɗanda suka yi hijira suka koma ƙasar habasha sai suka dawo suka tafi zuwa madina abubakar allah ya kara masa yadda shi ma ya yi shirin yin hijira manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi a larisi ya ce bi a sannu ma'ana kaɗan dakata kaɗan jira ya ce fa inni arju an yi uzana bi ina fatan a bani izinin yin hijira nan ba da zuwa wani wato nan da ɗan lokaci maza Allah ya ce ina kaunar ubangiji na ya bani izinin yin hijira abubakar sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tarju zalika bi abi an ya ce zan iya ba da mahaifina don na fanshi rayuwarka ya rasulallahi kana fatan haka a baka izinin yin hijira manzan Allah ya ce masa na'am ya ce kwarai da gaske haka nake fata fahabasa abubakar radiyallahu anhu nafsahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama li yashaba a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya tsayar da kansa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya abuce shi a wannan tafiya aisha ta ce wa ala farahilataini kana ta inda warqa samuri arba'ata ashhur raƙumma biyu abubakar allah ya kara masa yadda ya turke su yana ciyar da su ganyen wata itaciya da ake kiranta samura jam'unta ne a samur an gane ko shine wasu sukan faɗa itaciyar zurma ita dai itaciyar tana kama da farar kaya amma ba farar kaya ba ce abubakar ya ringa ba raƙuman ganyen wannan itaciya me yasa saboda ya fi gina su tsawon wata hudu yana turke su saboda wannan hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi a takaice kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi malam ya zo da shi a cikin wannan kitabul kafala domin akwai alkafalatu bin nafs yanda zaka kafali ran mutum ka ce a'a wane ni ne ni ne lamini game da shi kar wanda ya taba shi kamar yanda ake kafala bil mal kamar misali wane ya zo yana buƙatar karamta masa kuɗi to kai ba ka da amincewa game da shi ina iya cewa ba shi ni ka sani ni ni ne lamini idan bai dawo maka da kuɗinka ni ka sani to kamar yanda ake lamunce lamunta game da dukiya to haka ana lamunta game da rai an gane ko kamar misali hukuma tana neman wani wanan nan kasancewar akwai wani laifi da ya yi to akwai wani abu kuma da ake buƙatar shi wannan nan a bar shi je to a nan wani zai iya zama kafili ya ce ni kuka sani in har bai zo ba ni zan zo muku da shi in bai zo ba ku kama to a nan ana iya yin kafala bai nafsi kamar yadda a nan ibnu daginna ya kaffala abubakar cewa kar wanda ya taba shi kar wanda ya tsangwame shi ya amintar da shi a madadin shi yake a matsayinsa yake za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدين قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن ابي سلمه هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na al'amarin bashi wanda babi makamancin haka ya gabata to a nan malam ya yi babi na musamman ya nuna mana game da al'amarin bashi kuma shin shi ma bashin ana iya kafalarsa kalamun ce cewa kai aka sani ko kuma ba za ka yi haka ba ko kuma bai dace ba ya haka to shi ne a nan malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana yi uta bin rajulin mutawaffa wato akan zo masa da mutumin da Allah ya masa rasuwa alaihi dai wannan mutumin da Allah ya masa rasuwa kuma akwai nauyin bashi a kansa wanda mun yi bayani a baya wato idan mutum Allah ya masa rasuwa a wannan lokaci sahabbai sukan kawo gawa sai su ajiye ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan gaban masallacinsa inda ya saba ma gawa sallah sannan sai a taɓo shi sai ya yi mata sallah to shi ne a nan ya ce kana yi uta bin rajulin mutawaffa akan zo masa wato da mutumin da Allah ya masa rasuwa alaihi dainu wanda kuma ke akwai nauyin bashi a kansa fa yas'al idan aka zo masa da gawa domin ya fito ya mata sallah manzon Allah sai yi tambaya halittar kalidainihi fadlan shin wannan mamaci ko ya bar sauran wata dukiya wato wadda za ta iya biyan bashinsa ma'ana bayan an fitar da ɗawainiya ta jana'iza akwai wani abin da ya rage daga cikin dukiyarsa wanda za a iya biyan bashin da yake kansa wanda daman asali idan mutum Allah ya masa rasuwa to akwai wasu al'amurra kamar guda hudu wanda kuma dole ne a jiranta su ɗaya bayan ɗaya abu na farko idan Allah ya ma mutum rasuwa abinda za a ɗauka daga cikin dukiyarsa shine abinda za a sarrafa shi akan mu'alut tajhiz ɗawainiya ta tattala shi zuwa makomarsa a dukiyar shi za a ɗau kuɗin da za a saya masa da kafani da turaren da za a shafa masa da tabarma da itacen da za a suturce shi a cikin kabarinsa in ma ginin kabarin biya ake to a dukiyar shi za a ɗauka a biya sai dai idan wani ya yi tabar'u fi sabilillahi ya fitar da wannan kudade daga aljihun shi ya taimaka to wannan abin da yake na dukiyar mamaci sai a bar shi in wani ya taimaka amma in wani bai taimaka ba to wannan dole a cikin dukiyar mamaci za a dauka to wanda ya mutu baya da kudin da za a saya masa likkafani babu kudin da za a saya masa turare balantana itace da tabarma da sauransu ina za a nemo wannan kudi kuma in wani bai bada ba baitul mali za a yi an gane ko baitul mali ita za ta dau nauyi kamar yadda ina kyautata zaton a tsarin hukuma na kasar ina ji meri take daukan wannan nauyi meri ita za ta ita take daukan wannan nauyi kamar misali mutumin da ya mutu ba shi da hali sai a masa da kafani da sauran abubuwa to wannan nauyi ne wanda yake kan hukuma to shi ne a nan bayan an ɗau wannan kuɗaɗe na ɗawainiyar binne shi sai a gani ya rage abin da ya rage na dukiyar shi in akwai nauyin bashi a kansa to farko bashi za a biya ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi idan abin da ya bari ba zai ida ba zai biya bashin da yake kansa sai a biya bakin gwalgwadon yadda za a biya abin da ya rage kuma sannan an biyo magajen shi bashi su za su yi kokarin biya masa an gane ku to shine a nan manzan Allah ya ce halittaraka lidainihi fadlan shin ya bar sauran wata dukiya wadda za a iya sarrafa ta domin biya masa bashi bayan an fitar da ɗawainiya ta binne shi kenan in an biya masa bashi abu na uku shine sai a bincika shin ya yi wata wasiya idan ya yi wasiya to a cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi za a fito da wannan kashi ɗaya a shine za a sarrafa ga wasiyar da ya idan wasiyar ta wuce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya daidai da dala ba za a ɗauko a cikin wannan kashi biyu a ƙara sai da yardar magada da amincewarsu gaba ɗaya idan kwa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar ya isa ga duk wasiyar da ya yi abin da ya rage kuma dole za a dawo da shi a hada shi da wannan kashi biyu abin da ya rage kuma shi ne gado an gane ko abin da ya rage kuma shi ne gado dangane da bashi in bashi ya zama kala biyu ne akwai bashi na mahaliccinsa akwai kuma bashi wato na bayan allah wanda suke bai shi wanne za a gabatar a nan bashin Allah subhanahu wa ta'ala shi za a gabatar misali ya yi jinkirin hudda zakka bai hudda ba to dole za a lissafa a fitar da hakkin Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce fadainullahi a haqqu bil qada manzon Allah ya ce bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya kenan in an fitar da zakka sannan sai a tambaya suwa suke bin shi bashi sai a biya sannan bayan an biya masa bashi sannan sai a tambaya akwai wata wasiya da in yayi wasiya a zartas sannan abin da ya rage kuma shine zai zama gado shine anan yace fa yas'al manzon Allah sai ya tambaya hal taraka lidainihi fadla shin ya bar wani sauran dukiya domin biya masa bashin da ake binsa fa in huddisa idan aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari annahu taraka lidainihi wafa'an ya bar abin da zai iya biyan bashin da yake kansa sallah manzon Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah shi wannan mamaci idan aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa eh wannan mamaci ya bar dukiya dukiya da za ta iya biyan bashin da ake binsa manzon Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah wa illa idan kwa bai bar wata dukiya wadda za ta iya biyan bashin da yake kansa kuma alhali ana bin shi bashi qala lil muslimina manzon Allah sai ya faɗa ga musulmi sai ya ce sallu ala sahibikum manzon Allah sai ya ce kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba wanda mun yi bayani a baya kenan mutane kala hudu ne akwai wanda Allah in yi masa rasuwa zai iya kasancewa ana bin sa bashi kuma yana da abin da zai biya masa bashi na biyu akwai wanda shi bai bar komai ba kuma shi ba abin shi ko dala na uku akwai wanda Allah zai masa rasuwa ba abin shi bashi kuma ya bar wani abu na dukiya na hudu akwai wanda wato Allah ya masa rasuwa ana bin shi bashi kuma baya da abin da zai biya masa bashi kenan a nan wannan ukun gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan musu sallah na hudun ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ja da baya baya masa kaga yanzu wanda ya mutu shi bai bar kodala ba kuma ba a wun shi kodala to wannan manzo Allah yakan wuce gaba ya masa sallah na biyu wanda ya mutu yana da dukiya kuma ba a wun shi kodala shi ma manzan Allah yakan wuce ya masa na uku wanda Allah ya masa rasuwa ana bin shi bashi kuma yana da dukiyar da za ta biya bashi shi ne a nan yake cewa in aka bashi labarin annahu taraka lidainihi wa fa'al ya bar abin da zai biya bashin da yake kansa sallah manzan Allah sai ya masa sallah na hudun wanda Allah ya masa rasuwa ana bin shi bashi bashi da halin biyan bashi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ja da baya sai ya faɗa ga jama'a ta musulmi sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba to shi ne Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce falamma fataha Allah alaihi alfutuha lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala wato ya buɗa ma manzansa garuruwa aka ci su da yaƙi suka koma ƙarƙashin daula ta musulunci daula ta musulunci ta samu hanyoyi na shigowar dukiya a cikin ƙasa ana sai manzon Allah ya faɗa ga cikin a cikin sahabbai yace ana aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah yace ni na fi cancanta game da mu'minai game da kawunansu ma'ana a matsayin ka na mu'mini to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka cancanta game da kanka an gane ko abin da ya same ka shi ya sama yanda yake jin zafin abin da ya same ka ya ma fi ka jin zafin kai kanka abin da ya same ka don haka ubangiji ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum sai ce bil mu'minina raufur rahim duk abin da ya samu mu'minai to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan samu damuwa akan abin da ya same su sama da yanda su suke samun damuwa shine a nan ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancanta game da mu'minai game da kawunansu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah sai ya ce faman tuwfiya min al mu'minina duk wanda Allah ya masa rasuwa daga cikin mu'minai manzo Allah ya kayyade mana mu'minai kenan wanda ba mu'mini ba baya ciki fataraka dainan ya bar bashi manzan Allah ya ce fa alayya qada'u biya biya masa wannan bashi manzan Allah ya ce abu ne wanda ke kaina ni na dau nauyin biya shine ya ce fa man tufiya minal mu'minina duk wanda Allah ya masa rasuwa daga cikin mu'minai fa taraka dainan manzan Allah ya ce ya bar bashi fa alayya qada'u manzan Allah ya ce biya masa wannan bashi abu ne wanda ke kaina sai ya ce wa man taraka malan manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya fali wa rahatihi manzo Allah ya ce ta magadan shi ce ba ma bukatar komai a ciki a wata riwaya kamar yadda yake cikin wa a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kamar yadda yake cikin sahihu muslim wa man taraka dainan aw gaya'an manzo Allah yace fa ilayya wa alayya fa man taraka dainan sai yace aw gaya'an fa ilayya wa alayya manzo Allah yace duk wanda ya mutu ya bar bashi ko ya bar wato iyali waɗanda suke talakawa maza Allah ya ce fa ilayya wa alayya bashin da ake bin shi na kaina kuma iyalinsa kula da su maza Allah ya ce na gare ni ma'ana shi zai ɗauki nauyin iyalin ciyar da su da shayar da su da duk bukatun da suke da shi sannan kuma biya ma mamacin bashi maza Allah ya ce shi ma a kaina yake to don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa idan ana bin wani bashi kenan wani yakan iya lamuntar wannan bashi da ake bin wani kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunci bashin duk mutumin da Allah ya masa rasuwa bashi da halin biya ana bin shi bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dauki nauyin wannan bashi in mutum yana da halin biya ya bar dukiyar da za ta biya bashin to a dukiyar shi za a dauka a biya idan kwa bashi da halin biya to mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci shi yakan dauki wato nauyin biya masa wannan bashi to da haka malamai suka ce kamar yanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki nauyin wannan biyan bashi na duk mutumin da Allah ya masa rasuwa suka ce haka ya lazumci duk wanda ya jibinci al'amarin musulmi a yau har zuwa kiyama in dai kai kake jagorantar jama'a duk wanda Allah ya masa rasuwa in akwai irin wannan nauyi a kan shi to na kan wato shugaba na musulmi shi zai ɗauki nauyin biya masa wannan bashi haƙƙi ne a kansa a ina za a ɗauka a baitul mali za a ɗauka a biya an gane ko a baitul mali za a ɗauka a biya masa wannan bashi da ake binsa shi ne a nan malamai suka ce in har shi shugaban ya ƙi biya ma talakawansa bashin da yake kansu talakawan da ba su da halin biya to wannan ya ɗau laifi in har ya kasance shi talakan yana da haƙƙi a cikin baitul mali haƙƙin da zai kai gwargwadon biya masa wannan bashi to dole ne shugaba ya ɗauko daga cikin baitul mali ya biya masa wannan bashi wannan shine yake nuna mana kyawun jagoranci kyawun jagoranci wanda yake da musulunci kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki nauyin cewa duk wanda Allah ya masa rasuwa in ya bar iyali talakawa ne maza Allah ya ce nauyinsu na kaina to haka ake buƙatar ya zamantu musulmi suna ɗaukan nauyin wato marayu da al'aramil ma'ana matan da ba su da maza sawa'an waɗanda mazansu suka mutu suka bar su ko waɗanda ya kasance kamar bazaurai ne haka ba su da halin ɗaukan nauyin kansu to wannan ya kamata a ce musulmi suna da tsarin da za su ringa taimaka ma irin waɗannan da haka a nan manzala sallallahu salama ya ce wa man taraka dainan aw daya'an baya'an abinda ake nufi sune al'ahal waɗanda suke alfukara iyali talakawa kenan mata da kankanan yara maza Allah ya ce duka ɗaukan nauyin su na gare ni game da dina sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ma wanda ke da nauyin bashi a kansa kamar yadda bayani ya gabata wata hikima a nan shine tsawatar da mumine cewa su nisanci al'amari wanda yake na bashi domin bashi nauyi ne wanda yake mai girma akan bawa ba kowane lokaci ba mutum yakan ci bashi sai in ya zama tilas kamar yadda bayani ya gabata domin mazala sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da su su nisanci daukan bashi to don haka irin waɗannan malamai suka ce in shugaba ya daina yin sallah ga mai nauyin bashi saboda jama'a su shiga cikin taitayinsu ko kuma wanda ya aikata babban laifi kamar wanda ya kashe kansa da shugaba yakan ja baya ya ki masa sallah malamai suka ce ya kamata a nan wato ya yi aljan ubainar husnai haɗa tsakanin kyawawa guda biyu ya daina yi masa sallah domin jama'a su wa'azu amma kuma bayan haka ya yi masa addu'a ta cewa Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa rahama an gane ku kenan rashin yi masa sallar akwai maslaha kenan domin jama'a su shiga hankalinsu sannan kuma yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa ya masa jin kai ita ma wannan maslaha ce mai zaman kanta بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيه عن مجاهد هو ابن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نفرت وبجلودها قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبكي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت وتباين بسم الله kamar yadda al'ada ce da ɗabi'a na malam game da wannan littafi idan ya gama wani littafi zai shiga sabon littafi to yakan farawa da basmala domin neman taimako da ubangiji subhanahu wa ta'ala akan cimma wato manufa kuma da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda duk takardar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai rubuta ya aika ma wani manzan Allah yakan buɗa ta da basmala an gane ko fuska ta uku kuma don koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala alkur'ani domin in an gama sura ba a fara wata sura sai an zo da basmala illa sura daya daya ita ce suratul tauba sannan kuma halo sunna ce ta magabata game da talifin littafi sukan fara da basmala to shine anan malam yayi bismillah bayan bismillah sai ya ce kitabul wakala wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato shine wakilci idan aka ce wakilci a hausa shine barama wani al'amari ya tsaya matsayinka game da zartar da wasu al'amura cewa duk abin da yi kamar kai kai kana da fuska biyu game da wawulikin in ma ka ce wakala ko kuma ka ce wikala duka wannan ya inganta a larabci idan aka ce wakala a shar'ance shine ka tsaye da wani wato a matsayinka game da zartar da wasu al'amura in ma ya zamanto gaba ɗaya ka miƙa masa wuƙa da nama cewa duk abin da yi kai kai ko kuma ya zamanto ka tsaida shi a matsayinka amma ka ƙayyade cewa idan ana buƙatar ka za a biyo ta kanka ku biyo ta kan wani wani shi kuma shi zai zo ya gani kaga wannan matsayin wakilinka ne amma yana da gaidi ku gan shi sannan shi kuma ya ganka ko kuma ku je ku ga wani na miƙa ma wani al'amari kenan duk abin da wani yi kamar ni dai shi ne ake kira da wakala to shine a nan malam sai babi na musamman ya ce babu wakalati shariki sharika fil kismati wa gairiha baban da ke bayani game da wakilci na abokin tarayya ga abokin tarayyarsa game da rabu da wani abin da ya kama da haka idan aka ce sharik shine wanda yake tarayya da kai akan wani abu cewa shi yana da kaso kai ma kana da kaso to a nan abokin tarayyar ka za ka iya wakilta shi duk abin da wani ya yi to da miyauna da amincewa ta ku je ku ga wani to a nan shi wakilci yana iya kasancewa ga wanda yake abokin tarayyar ka wani lokaci yana kasancewa ga wanda baya tarayya da kai akan abu to shi ne a nan malam ya yi babu kenan babu wakalati shariki sharika baban da ke bayani cewa abokin tarayya na iya wakilta abokin tarayyarsa fil kismati game da raba wani abu da ake nihin rabawa wa gairi ha da wani haka kenan ko da ba rabo bane kana iya wakilta wani kamar misali yanzu kasuwa ce kuki ka kawo kuɗi ya kawo kuɗi kana iya wakilta shi ku je wajen wane in ya sayar muku na yarda da abin da ya yi akan wannan ko kuma rabo ne za ku yi kenan sai ka wakilta shi abokin tarayya ta ka je ya dau wani abu daga cikin kenan dukiyar ta ku ya raba to shine anan sai malam yace wa qad ashraka an-nabi sallallahu alaihi wa sallama aliyan fi hadihi tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da ali a cikin hadayarsa an gane ko hadaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koro wasu daga birnin Madina ya aika aliyu Allah ya kara masa yadda ya kuro masa sauran rakumansa wato daga can yaman kamar yadda wani lokaci kuma ya aika abu musa da ash'ari ya kuro masa sauran rakumansa to a nan aliyu Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da shi a cikin wannan hadaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ali shi ma yana da kaso nashi a ciki manzan Allah ya tarar da shi kamar misali ka sayi ragunan layya ne sai ka ce wani na sayi waɗannan raguna ni da kai za mu yi layya da su kaga kenan a nan ka tarar da shi ka masa kyautar wasu daga ciki kenan ka tarar da shi ko da baka ayyana masa ba kenan yana cikin wannan raguna da za a yanka to shi ne anan yace wa qad ashraka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama aliyan fi hadihi tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da ali wato a cikin hadayarsa kun ma'amara hudu kismatiha da aka soke rakuman gaba daya manzon Allah ya umarci Ali cewa ya je ya raba ma jama'a ya raba ma talakawa mabukata kaga anan Ali ai shirik ne abokin tarayya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan rakuma na hadaya manzon Allah sai ya wakilta shi a matsayin cewa ya je ya raba ma jama'a wannan kenan yana nuna mana halaccin mutum ya wakilta abokin tarayya domin ya kasa wani abu wanda yake na dukiya ko abin da ya kama da haka kai kana da kaso naka shi yana da kaso nashi to ba laifi kana iya wakilta shi shi kenan abin da ya yi dudde ne to shi ne anan malam ya zo mana da wato hadisin abdurrahman ibn abi laila Allah ya ji kansa daga Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an atasaddaqa bi jilalil budin allati nuhirat wa bi juludiha yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni na yi sadaka wato da lihidin waɗannan raƙumma jilal wato su ne riga da ake ma raƙumma ana masa wannan riga in ma domin tsananin sanyi ko kuma tsananin zafi ko kuma domin ado shine ake cewa lihidi kamar yadda ake ma duki to waɗannan raƙumma na hadaya in za a kai hadaya to raƙumin akan masa irin wani riga mai tsada a rufe shi da shi shine ake kiran shi da shilal domin neman ƙarin kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wannan kyauta da ake gabatarwa saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Raƙumman da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kura na hadaya sai da ya kura raƙumma da ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Kuma waɗannan raƙumma kowanne an masa lihibin an masa wannan rigar mai tsada an sa masa. Shine waɗannan raƙumma da aka soke su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Ali cewa ya raba waɗannan ligidi ma'ana ya raba ma jama'a wa bi juludiha kuma da fatin manzon Allah ya ce duk ya raba ma jama'a an gane ku da naman da fatin da shi lihidin gaba ɗaya manzon Allah ya umarci Ali cewa ya raba wanda ainihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kuro waɗannan raƙuma da hannunsa manzon Allah ya ringa soke waɗannan raƙuma sai da ya soke raƙumi 63 adadin shekarun da ya yi a duniya sannan da gajiya ta cin masa ya wakilta Ali cewa ya karasa masa Ali ya zamanto wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da idasa soke waɗannan raƙuma da aka soke waɗannan raƙon za a daidai maza Allah ya ce ma Ali karka biya wato mai hiɗa da wani abu wanda yake na naman ko fatin manzan Allah ya ce a a aljihunmu manzan Allah ya ce za mu ɗauka mu biya shi manzan Allah ya umarci Ali cewa da lihidin da fatin da naman manzan Allah ya ce gaba ɗaya ka raba ma mabukata wanda bayani ya gabata a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya a kowane rakumi aka ciro masa tsoka ɗaya sai da aka ciro tsoka ta rakumi ɗari a kowane rakumi an ciro tsoka aka hada a tukunya guda aka dafa zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa domin Allah ya faɗa wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani aw al mu'tar ashahid fakulu minha ubangiji ta'ala yace ku ci daga cikin naman hada yadda kuka soki to kaga a ce kowane rakumi ka ci naman sa akwai wahala rakumi ɗari mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya soki ina shi ina cin tsoka ɗari to don haka hikima ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya a kowane rakumin aka ciro tsoka aka haɗa wannan tsoka ta rakumi ɗari a tukunya guda aka dafa ya sha roman kaga ya ci nama rakumi ɗari gaba ɗaya to don haka a takaice wannan yana hadisin malam ya zo da shi don ya nuna mana kenan na halatta mutum ya wakilta abokin tarayyarsa game da raba wani abu cewa je ka raba da abin da ya kama da haka ko ba rabo bane misali kamar kasuwa ce za a yi kai kana da hannun jari shi yana da hannun jari kana iya wakilta shi je a yi ciniki da shi ba dole ba sai kana nan sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin uku ba ibn amir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqabu ganaman yaksimuha ala sahabati wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi garke na kankanan dabobi lafazin ganaman ismul jins ne alganam ya hada tinkiya da akuya maza Allah ya bashi da cewa ya je ya raba ma jama'arsa maza Allah ya bashi cewa ya raba ma sahabbai kamar yadda yake cikin wata riwaya ragunan layya ne an gane ko maza Allah ya kan bada cewa a raba ma jama'a wani a bashi wani ma a kai masa wani ma a kai masa wanda wannan yana nuna mana duk mutumin da Allah ya wadatar da shi a matsayinka na shugaba to ya kamata waɗanda suke na ƙasa da kai talakawa mabukata ya zamanto irin wannan taimako in lokacinsa ya yi ya zamanto mutum yana yi a gane ko don haka a nan garke ne wanda yake na ƙanƙanan dabobi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba uku ba ibn amir cewa ya je ya raba masa abban sarakuna ne na layya za a yi fa a tudu hukuma ya je ya raba waɗannan wannan dabobi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi sai wani dan gunsuru shi kadai ne ya rage an gane ko idan aka ce a tu shine dan gunsuru wanda yake matashi fa zakarahu linnabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa kowa da kace a bashi an bashi iya abin da ya rage ga wani dan bunsuru ne maza Allah sai ya ce masa bashi bihi ant maza Allah ya ce kai ilayya da shi tare da cewa shi wannan dan bunsuru bai cike shekara ba shi kuma abin da ya shafi akuya ko dan akuya ba a layya da shi sai ya cike shekara ya tura koda da kwana ɗaya idan ya yi kasa da shekara guda ba a laye da shi ko da an yi laye da shi ba laye ba ce nama ce nama ne aka ce rago shi ne ake bukatar a samu shekararre amma in wanda ya shekara ba a samu ba dan wata shida ma ana iya yin laye da shi idan saniya ce ko sa sai ya cike shekara biyu ya shiga ta uku ko da kwana ɗaya idan raƙumi ne sai ya cike shekara biyar to don haka a nan da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa sai wani dan bunsuru shi kadai ne ya rage manzan Allah sai ya ce masa fashi bihi anta manzan Allah ya ce kai ilayya da shi wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka ce kususiya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake fanci uquba ibn amir kamar yadda kuma a wani hadisi na cikin sahihul bukhari wanda ya gabata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci abu burda ibn niyar lokacin da ya gaggawa ya yanka ragon layyan shi kafin a fita masallacin idi an gama sallar idi sai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin khutba yana faɗa yana cewa duk wanda ya sallaci wannan sallah ta musannan ya yanka layyar shi bayan an gama sallah manzo Allah ya ce shine yayi layyar manzo Allah ya ce duk wanda ya yanka layyar shi kafin a yi sallah manzo Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa Abu Burda ya ce ya Rasulullahi ya ce na rigai na yanka layyata saboda ina da makwabta talakawa suna da bukatar a taimaka musu ina fatan naman layyata ya fara zuwa bakin su kafin na wani yaje ya ce don haka ya rasulallahi na yi gaggawa na yanka layyata maza Allah ya ce masa sha tuka sha tulami dabbar ka da ka yanka maza Allah ya ce nama ne ba layye ba mun yi bayani a baya kyakkyawar niyya ba ta mai da bid'a ta zama ibada an gane ku duk abin da aka yi in dai bai dace ma ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komin kyawun niyya Allah ba zai karba ba inda a ce kyawun niyya yana mai da bid'a ta zamanto ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga abun burga cewa layyar ka tayi me yasa ya yanka layya ba a lokacin da shari'a ta shir'anta a yanka domin ya yanka layya kafin a ce kuma ya faɗi uzurinsa ya ce ya rasulallahi makwabta gare ni talakawa ina kwaɗayin naman layyata ya fara zuwa bakinsu kafin na wani yaje su samu abin da za su sa bakinsu kafin a je masallaci tare da haka manzan Allah ya ce masa shatuka shatu lahami dabbar ka da kayanka manzan Allah ya ce nama ne ba layya bace ba sai ce to ya rasulullahi ina da wani ɗan bunsuru mai mai amma fa bai shekare ba manzo Allah ya ce je ka kai layya da shi amma baya halatta wani ya yi layya da bunsurin da bai shekari ba har zuwa kiyama manzo Allah ya nuna masa kai kadai ne aka kebance da wani to dan haka da wannan hadisi da wannan malamai suka ce an keɓance waɗannan sahabbai biyu su ne manzo Allah ya musu rangwamen yin layya da bunsuru wanda bai shekari ba a wannan lokaci an gane ko shine anan manzo Allah ya ce masa bashi bihi anta manzo Allah ya ce kai ilayya da shi a nan a takaice shi uku ba ibn amir wakili ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada garken dabobi manzan Allah ya bashi a matsayin wakilin shi ne ya je ya raba ma jama'arsa domin su yi layya an gane ko a ƙarshe ga ya dan bunsuru ya rage manzan Allah ya ce masa kai je ka kai layya da shi kaga kenan a cikin garken da aka bashi shi ma yana da tarayya a ciki shi ma shirik ne domin shi ma yana da kaso a ƙarshe maza Allah ya ce masa ya rike wannan musulmi shi ya yi da shi kuma wannan yana nuna mana cewa idan aka wakilta ka game da raba ma jama'a wani abu shin ya dace ya zamanto kai ne farkon wanda zai ɗauka su ko kuma ƙarshe mumini ba a san shi ba da son kai an gane ko abinda aka san mumini ɗabi'ar shi yadda Allah ya ɗabi'antar da shi fifita son ɗan uwan shi akan son kan shi a nan sai da ya raba ma jama'a gaba ɗaya a ƙarshe abin da ya rage ɗan munsuru ne ɗan ƙarami wanda bai shekare ba kaga mu ko yau a yau in aka wakilta ka sai ka fara ɗaukan naka na mai rabu ka saka aljihu sannan za ka raba ma jama'a kai kuma abin da ya kamata kai mai rabo ya zamanto a ƙarshe in wani abu ya rage ka ɗauka in bai rage ba kuma ka dangana an gane ku ka dangana ka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan wakilci da kai na raba ma jama'a abin da ya dace a raba musu to don haka a nan kenan shi ma a ba ibn amir sharik ne abokin tarayya ne a cikin wannan dabobi da aka ba shi ya raba tunda cewa ta maza Allah ta je ka raba ma sahabbaina shin shi baya cikin sahabbansa yana ciki kenan shi ma yana da kaso ya je ya raba musu a ƙarshe ga abin da ya rage manzo Allah ya ce masa je ka kai daya da shi na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك